تنزيل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز من قائل ذاما لأهل الكتاب الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن من خصائص الإسلام العظيمة العموم والشمولية يشمل جميع نواحي الحياة وهو صالح لكل زمان ومكان وشخص ووضع ثم اعلموا رحمكم الله أن كتاب الله لم ينزل ليتغن به ولا ليتزيى به في البيوت والمساجد والمراكب ولا ليفتتح به المجالس والاجتماعات بل أنزل ليعمل به وليحكم حياة الناس من أولها إلى آخرها وكذلك ما يفسره من السنة النبوية الشريفة أيها المسلمون لا يمكن أن نكون مؤمنين حقا ما لم نعش بالإسلام وللإسلام كما يقول أحد العلماء وإذا لم يصبح الإسلام منهاجا لحياتنا ودستورا لمجتمعاتنا وحكما في كل شؤوننا فلا إيمان بغير هذا فمقتضى التزامنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقتضى التزامنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحكم أن نحكم الإسلام ونعود إليه ونطبقه كله وهل يمكن أن يوجد إيمان بلا احتكام إلى شرع الله ورسوله القرآن ينفي هذا صراحة يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فليس لك أيها المسلم المبارك خيار بعد الإيمان أن تقول أقبل أو أرفض بحسبك أن تعلم أن هذا الأمر أو هذا النهي جاء عن الله ورسوله فلا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا هذا شأن المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أيها المسلمون إن الإيمان يحتم علينا الرجوع إلى الإسلام كل الإسلام وليس إلى زاوية من الزوايا أو ركن من الأركان ومما يؤسف له في عصرنا هذا أن الإسلام قد حصر في البلاد الإسلامية في ركن من الأركان مثل الحديث الدين في الإذاعة والتلفزيون والحصة الدينية في المدارس وفي قانون الأحوال الشخصية أما التشريع والمعاملات الاقتصادية والتجارية والإدارية والجنائية فنجد الإسلام بعيدا ومعزولا عنها تماما بل إن ثمة دولا إسلامية غيرت أحكام الطلاق والميراث وحرموا تعدد الزوجات أسوة بحرطقة الغرب الإسلام عباد الله يرفض هذا تماما يرفض قسمة الحياة وقسمة الإنسان فالحياة كلها لله والإنسان لله وكل ما في الوجود لله سبحانه وتعالى يقول تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وقال ولله ملك السماوات والأرض ولا يقبل الإسلام هذا هذا الانشطار أبدا هناك إنسان واحد توجهه سلطة واحدة وقيادة واحدة ولم تكن الخلافة الإسلامية سلطة دينية بجانبها سلطة بابوية أو روحية بل كانت سلطة دينية ودنيوية معا وحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليؤم الناس في الصلاة قال عمر ومن معه من الصحابة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا وهكذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل دين ومعه رجل دنيا أو ملك أو قائد آخر بل كان هو النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله والقائد في الحرب والرئيس للدولة والحكم في القضاء وكذلك كان أصحابه من بعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ما كان هناك هذا الانفصال المشؤوم بين الدين والدولة أيها المؤمنون الإسلام ليس كبقية الأديان وهو عقيدة في القلب حية تصحح الأفكار المغلوطة عن الله والكون والإنسان وشريعة عادلة تنظم حياة الناس كافة وأحكام تأمر وتنهى فالإسلام أيها الطيبون دين ودولة وعقيدة وشريعة وعبادة وقيادة ومصحف وسيف وصلاة وجهاد لا انشطار ولا انفصام ولا تستطيع أن تفصل فيها شيئا عن شيء فالسياسة مختلطة بالاقتصاد وهما متصلان بالتربية والتعليم وبالإعلام والفكر والثقافة والحياة الاجتماعية متصلة بالحياة الفكرية وكلتا الحياتين متصلة بالحياة الاقتصادية والجميع متصل بالحياة السياسية هكذا الحياة كما فطرها الله وكما يعيشها أو يعايشها الناس عباد الله إذا كانت الأيديولوجيات من الشيوعية والرأسمالية والليبرالية وغيرها لا تقبل قسمة الحياة وهي من صنع البشر فكيف يقبل المسلمون هذه القسمة يقول تعالى موبخا لبني إسرائيل حينما مزقوا الدين أجزاء أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله على إحسانه والشكر له ربي على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin littafinsa mai tsarki ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah suka yi aiki da shari'arsa ku shiga cikin musulunci gabaki ɗaya kada ku dinga bin hanyoyi da tafarkai na shedan domin ya kasance abokin gaba a gare ku bayyananne Allah madaukakin sarki ya sake faɗa yana mai zargin ahlul kitab da cewar alladina ja'alul qur'ana 'idin daga cikin sifofin su da ayyukan su munana sune waɗanda suka sanya littafi abin karkasawa suka karkasa shi suka rarraba suka dau abin da ya musu dadi suka bar abin da bai musu dadi ba Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in ina rantsuwa da ubangijinka wallahi za mu tambaye su gabaki daya dangane da abin da suka dan suna aikatawa tsira da amince su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alaye da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka bayan Allah mu sani lalle yana daga cikin abin da addinin musulunci yake banta da shi a barin sauran addinai akwai abin da suke kira al'umuma wa shumul wato addinin musulunci ya game komai ya game bangarorin rayuwa ga baki ɗaya tun daga farko har ƙarshe addinin musulunci addini ne da ya dace da kowane zamani da kowane waje da kowane mutum da kuma kowane irin yanayi da mutane za su kasance a ciki bayan haka bayan Allah musanai lalle littafi na Allah alkur'ani ba a saukar da shi domin a dinga rera shi ba haka kawai mutane suna jin daɗi sannan ba a saukar da alkur'ani ba domin a dinga yin ado da shi a cikin gidaje da bangon masallatai sa'annan da kuma ababen hawa ba a saukar da alkur'ani ba domin a dinga buɗe taro da shi ana rufewa ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ba an saukar da alkur'ani ne domin mutane su yi aiki da shi Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya kasance shine abin da zai jagoranci rayuwa ta mutane daga farko har ƙarshe hakan nan abin da yake fassara alqur'ani sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ba zai taba yiwuwa mu kasance mu'minai ba na hakika matukar ba mu rayu da musulunci ba kuma matukar ba mu rayu yadda addinin musulunci ya karantar da mu ba ɗaya daga cikin malamai yana faɗa idan musulunci bai kasance shine tafarki na rayuwa ba idan musulunci bai kasance shine kundin tsarin mulki na zamantakewa ta mutane ba da daulolinsu da masarautu idan musulunci bai zama alkali ba akan dukkan sha'anonin musulmai to lallai fa imani bai cika ba na musulmai domin abinda lizimtar la ilaha illallah ko kuma abinda imaninmu da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam ya kunsa shi ne mu hukuntar da musulunci akan dukkan sha'anonin rayuwarmu mu dinga komawa zuwa ga addinin Allah maɗaukakin sarki domin ɗaukan hukunce-hukunce domin gano abin da ya dace cikin abin da zamu yi na addininmu da rayuwa da kuma wanda bai dace ba mu koma zuwa ga alkur'ani da shari'ar musulunci domin samun tsari na rayuwa babu yadda za a samu musulunci ba tare da haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kora musulunci ga waɗanda suka ƙi su yi irin wannan rayuwa a cikin littafinsa a fili inda yake cewa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim bai dacewa ga mu'mini namiji bai dace ba ga mu'mina mace idan Allah madaukakin sarki ya hukunta wani al'amari yace ga yadda za a yi umarni ko hani an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim a samu suna da zaɓi a cikin sha'aninsu a Allah madaukakin sarki in ya faɗa an yi hukunci na ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ƙara mana shirya saboda haka baka da zaɓi ya kai musulmi ɗan uwa musulmi mai albarka bayan yin imani ka ce zan karɓi kaza ba zan karɓi kaza ba ko kuma in na ga dama zan yi kaza in na ga dama ba zan yi kaza ba matuƙar ka yadda da addinin musulunci ka yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kalma mai daraja da Allah madaukakin sarki ra ta kira ta kalimatu taqwa tana da sharuda da sai ka cika su kafin wannan addini naka ya cika daga ciki akwai al-id'anu akwai risnawa akwai gaskatawa akwai mika wuya Allah subhanahu wataala ya kara mana shiriya bayan haka bayan Allah Allah madaukakin sarki yana faɗa sani kawai lalle faɗin muminai idan du'u ila Allah duk lokacin da aka kira su zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa ga hukuncinsa zuwa ga addininsa aka kira su zuwa ga manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da sunnarsa ba su da wani abu da za su faɗa an ya kulu sami'na wa ata'na face su ce mun ji kuma mun yi biyayya Allah madaukakin sarki ya ce waɗancaninka su ne waɗanda suka yi babban rabo bayan Allah masu daraja lalle addini ko kuma imani na musulunci tauhidi da wannan aƙidar da muke tutiya da ita dare da rana tana wajabta mana komawa zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki tana wajabta mana shiga cikin musulunci shiga na gabaki daya karka shiga cikin musulunci kamar yadda wani mai wa'azi yake faɗa shagon ka yana waje karka shiga cikin addinin Allah madaukakin sarki amma office ɗinka a waje domin duk abin da ake a ciki ko galibin sa ba shi da alaka da musulunci mutum zai fita ya je yi sallah ya ci hanci kafin nan in ya koma ya je ya ci gaba da cin hanci wannan sallar ya kamata kawai waye ta Allah madaukakin sarki da da mu duk wanda yake irin wannan rayuwar yana rayuwa guda biyu ce musulunci daban aka yake faɗa sannan rayuwa ma daban addinin musulunci ba haka aka tsara shi ba Allah subhanahu wataala ya kara mana shirya ba za mu sanya musulunci a wani gefe ba daga cikin gefe na rayuwa ko kuma mu ɗauka wasu daga cikin ayyukan musulunci na zahiri su kaɗai su ne musulunci yana daga cikin abin bakin ciki kamar yadda wannan malamin yake faɗa a wannan zamanin namu a samu an ɗauki addinin musulunci an shage shi a wani gefe guda a mai da musulunci wani lokaci ya zamanto ɗan wa'azi za a bayar rabin awa ko awa ɗaya a cikin talabijin ko kuma a gidajen rediyo ko kuma a sanya hissa ta addini ɗalibai za su karanta maddoji goma sha uku a cikin madda ɗaya ce ta addini na Allah subhanahu wa ta'ala kuma mutane suna kiran kansu musulmai sannan ya zamanto an takaita musulunci cikin abin da suke kira wato dokoki da suka shafi ɗaiɗaikun mutane a cikin aure da layin saki da sauran ababe Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana shirya amma abin da ya danganci shari'o'i manya abin da ya danganci matsaloli manya-manya na rayuwa siyasar mutane tattalin arzikinsu zamantakewarsu iliminsu da sauran rayuwarsu da suke gudanarwa a ce addinin Allah maɗaukakin sarki ba ruwan shi da wannan sannan laifuffukansu idan sun yi a ce abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba da shi za a yi aiki ba Allah subhanahu wata'ala ya kara mana shirya akwai wasu daga cikin kasashen musulmai da suka wuce hakan inda suka shiga suka canja dokoki na Allah ba a matsaya akan aki aiki da addini na Allah madaukakin sarki ba a'a shari'ar Allah subhanahu wataala aka canza a layin saki sai suka dauki irin abin da yake wajajen turawa a layin gado suka daidaita suka daidaita tsakanin maza da mata sannan akwai kasashe na musulmai da suka haramta ta'addud wato mutum ya auri mace sama da ɗaya Allah madaukakin sarki ya datar da mu sannan a cikin waɗannan kasashen da waɗanda suke koyi da su babu laifi kana da mata ɗaya tana da wasu matan goma ko ashirin ko talatin ko duk yadda kake so wannan baka yi laifi ba amma a kama ka ka auri mace sama da ɗaya to a lokacin shine ka saba wa doka kuma a cikin kasashen musulmai akwai daga cikin kasashen musulmai da ake haka bayan Allah musulunci yana kin wannan matukar ki addinin musulunci yana kin arabe tsakanin addini da kuma rayuwa domin musuluncin an saukar da shi ne domin ya zamanto jagora a cikin rayuwa ta mutane sannan addinin Allah maɗaukakin sarki ba a raba mutum gida biyu da ce wannan ita ce aƙida shi ne ruhinsa abincinsa ya zo daga sama wannan ya jira karantarwar annabawa amma aka zo maganar siyasa tattalin arziki zamantakewa ilimi da sauran harkoki sai a ce babu ruwan addini na Allah maɗaukakin sarki wannan watakila sauran addinai suna iya karɓan haka amma addinin musulunci ba haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi ba ba saboda haka aka saukar da shi ba Allah maɗaukakin sarki yana faɗa na Allah ne mallakarsa ne wajen samarwa da gudanarwa mafi samawati wa mafi ardi abinda ke cikin sammai gaba daya da su samman da kuma abinda yake cikin kasai na Allah ne saboda haka tunda shi yayi su sai a jira dokoki su zo daga Allah madaukakin sarki haka Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a fili walillahi mulku samawati wal ard mallaka da kuma juyawa da samarwa na abin da ke cikin sammai da ƙasa duka na Allah ne subhanahu wataala to kaga addinin musulunci babu wannan inshifarin wato rabewa a raba mutum gida biyu kamar yadda kiristoci suke yi akwai ruhi daban sannan akwai gangar jiki da ruhi da gangar jiki duka musulunci yana da ta cewa a kai idan wasu addinai ba su da ta cewa sannan a rabe tsakanin addini daban wannan malamai ne za su gudanar da saunarsu sannan kuma a rabe tsakanin rayuwa a ce wannan 'yan adam su za su zauna su yi wa kansu idan mutane suka yi haka ko suka yadda da haka to shi ne za a ga sakamakonsa irin rayuwar da muke ciki a yanzu wasu sai su zauna su je su baiwa kansu komai duka arziki na ƙasar su halatta wa kansu sannan su haramtawa sauran miliyoyi ko kuma ɗaruruwan miliyoyi na mutane amma a tsari na Allah subhanahu wa ta'ala ba za a taɓa samun irin wannan zaluncin ba haka khalifanci na musulunci da aka yi a baya na zamannuka hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khilafatu ba'di 30 aman khalifanci shine jagoran jagorantar duniya a bisa tsari na Allah subhanahu wataala wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi shekaru 30 idan ka kirga shekarun da Abubakar ne yayi shekaru biyu da yan watanni Umar yazo yi shekaru 10 Usman radiyallahu anhu yayi shekaru 12 sannan Ali radiyallahu anhu yayi shekara 4 da wata 6 ɗansa Al-Husayn shi yazo ya cike sauran watanni shidan kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar to malam yake cewa wannan tsari na Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce a jagoranci mutane da shi, bai kasance tsarin da aka rabe tsakanin shugabanci na addini da kuma shugabanci na rayuwa ba wannan a cikin tarihin musulmai ana tafiya ne aka samu wannan, amma a farko al'amarin ba haka yake ba. Sannan ba a san ba a samu ba a cikin tarihi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora na addini wani kuma daban shine jagora na duniya wanda ina faɗa mana hakikanin al'amari ko da zahirin mutane ba haka suke ba haka yake ba don malamai suna cewa ita gaskiya dole ne a dinga faɗa domin kada wasu da aka haife su ba su santa ba su zo daga baya idan aka faɗa musu ita su yi inkari ko ba za a yi aiki da abu ba dole a faɗa domin mutane su san yanayin da suke ciki su san hakikanin addinin su su san kaza a cikin rayuwarsu kuskure ne kaza da ake kuskure ne ko da an fi karfin su ba za su iya aiwatar ba aiwatarwa ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa shine jagora na siyasa rayuwar mutane shine jagora na addini shine alkali wannan gabanin mutane su yawa shine wanda in aka kawo dukiya zai ce ayi shine komai duk wanda ya tashi zai tafi ne kan Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da mutane suka fara yawa sallallahu alaihi wasallam ya fara sanya wakilai ya fara nada gwamnoni ya fara nada waɗanda za su kula da wani aba, wasu ababe na dukiya ya fara nada wasu da za su yi alƙalanci da sauransu ya dinga tura waɗanda za su yi da'awa amma a farkon al'amari komai yana hana annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi haka waɗanda suka zo bayan sa da kyautatawa da ake kira al-khulafa'ur rashidun su ma a zamanin su ba a san rabewa ba tsakanin addini da rayuwa Allah subhanahu wataala ya shirye da mu addini na musulunci bayan Allah ba kamar sauran addinai bane mu addinin musulunci ya kunshi ababe guda uku addinin musulunci aqida ce rayayya da babu yadda za a yi ta bar mutane su zauna a cikin kaskanci sannan addinin musulunci shari'a ce addinin musulunci shari'a ce wato shari'a shine tsarin rayuwa tun daga farko har ƙarshe sannan addinin musulunci hukunce hukunce ne yi nayi barna bani sannan ga umarni ga hani sauran addinai zaka samu sifa ɗaya suke da shi daga cikin waɗannan siffofin wato aƙida ce kawai yanzu idan ka zama ɗan kirista kawai ka yadda da abin da suke faɗa yesu almasihu a matsayin mai ceto shi kenan za ka shiga aljanna ko mai ka aikata haka aƙida su take za ka shiga aljanna amma wanda baya laifin nan ya fi wanda yake amma in dai ka yadda da wannan aƙidar to magana ta ƙare za ka samu ceto sannan wanda suke cewa an gice wato annabi isa kenan wanda mu a wajen mu Allah madaukakin sarki dage shi kamar yadda alkur'ani ya tabbatar shi an kashe shi ne saboda laifuffukan da kai da wanda za ka yi a gaba kaga wannan kamar ingiza mutane ake a cikin musulunci a kosa akidu da suka yi kama da wannan Allah subhanahu wataala ya kara mana shari'a amma addini na Allah madaukakin sarki bayan ka yadda da Allah a matsayin ubangiji ka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin dan sako daga Allah ba za ka yi ba sai ya ce ka yi to kuma dole ka jira a ce ma ga yadda za ka rayu ga yadda za ka yi aure ga mu'amala tsakaninka da mutane ga yadda za ka nemo kuɗi ga yadda za ka kashe ga yadda za ku yi alƙalanci ga yadda za ku yi komai in mutum musuluncin zai yi dole sai ya jira sannan abu na uku sai ka jira duk motsinka da za ka yi da gabbai idanu hannaye da sauransu sai an faɗa ma ga yadda za ka yi ga wanda za ka kalla ga wanda ba za ka kalla ba da sauransu to addinin musulunci ya kunshi waɗannan ababe guda uku sauran addinai ba su da shi shi yasa ake iya wasa da su masu ƙoƙarin ɗora duniya akan wani tsari na shaidanci a suke suka iya gamawa da sauran ma'abota addinai domin su dama aƙida ce sai su ce je ka yadda da duk abin da ka yadda da shi amma ka bari mu za mu tsara ma rayuwa ka bari mu za mu baka umarni mu za mu baka hani kamar yadda aka sani amma musulmai suna da umarni suna da hani suna da tsarin rayuwa sannan suna da wannan aƙidar shi yasa rikici da su ba zai kare ba Allah madaukakin sarki ya kara mana shirya bayan Allah masu daraja lallai ba za mu samu abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ba na rabon duniya da lahira, ba za mu samu kyakkyawar rayuwa da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi albishir da ita ba cikin alkur'ani da ya zo da shi da sunna da take fassara alkur'ani matukar ban bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba gwargwadon iyawanmu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana daraja. Idan sauran addinai da sauran tafarkai da mazhabobi na falsafa da sauran mazhabobi na tattalin arziki da aka samu a cikin tarihi idan har ba su yadda ba idan suka samu mamaya sai sun samu gwamnati sai sun zama su suke juya rayuwar mutane to musulmai da za a yi su yi lalacewar da za a zo a ce musu sallah daban zakka daban azumi daban kaza daban amma kuma jagorancin aka zo maganar dukiya wannan ku bari wasu mutane su za su je su zauna su tsara wannan abin kaga sai ya zama waɗancan har sun zo sun fi musulmai wayo da 'yan gurguzu suka zo a ƙasar rasha da sauran ƙasashe da suka kafa gwamnati har da wasu ƙasashen musulmai me suka yi shin sun ce malamai su je su gudanar da sauran rayu ko kaza duka har hatta addini na Allah madaukakin sarki sai da suka sai da suka dawo su za su faɗi irin addinin da za a yi tsarin da ake kai a cikin duniya a yanzu tsari na jari hujja idan suka zo suka samu mamaye a cikin ƙasa me suke yi za su kama ilimi za su kama siyasa za su kama tattalin arziki addinin ba za su bar ku ku yi wanda wanda suke so ba to haka tsare-tsare suke wato abu ne da yake a cikin fitra fitra ta mutane da kuma tunaninsu babu yadda za a ce ga addini ga aqida amma ba ta da karfi da zai kare ta ba ta da tattalin arziki mai karfi da zai ciyar da ita ba ta da shugabanci da zai aiwatar da karantarwa wannan aqidar to idan aka samu sai kaga irin rayuwar da muke ciki wa'azi ba irin wa'azin da ba a yi ba abin malamai bashin kalma duk abin da ya kamata a ji an ji babu wani wa'azi da mutum zai zo yi shi yanzu sabo wanda magabata ba su yi ba da malaman da suke raye. To amma me yake faruwa? Za ka ga laifuffuka kullum karuwa suke yi, saboda addinin Allah maɗaukakin sarki ba shi da jagoranci. Babu takwabi da zai lizimta wa mutane iyakarsu, babu dokoki da sauran ababe da za su lizimta wa mutane idan ka aikata kaza, za a maka kaza, ko kuma ba za ka yi kaza ba, babu waɗannan. An bar mutane dai da ‘yancin cewar idan kana so ka yi addini ka je ka yi, idan kuma baka so kar ka yi shi yasa za ka ga waɗanda suke kira ga Allah subhanahu wa ta'ala suna cikin wahala kullum ana samun hanyoyi sannan waye wata musulunci tana karuwa ana yi a talabijin gidan rediyo da sauransu amma za ka ga munkarin kuma kamannin kowa yake yi saboda munkarin munkarin galibi shi ya fi da'awar ta musulunci gata shi yasa za ka ga wato abin babu balansi na ciki Allah madaukakin sarki ya datar da mu amma da ke addini na Allah ne shi yasa za ka ga ba zai mutu ba babu irin yaƙar da bayi wa addinin Allah madaukakin sarki ba a ƙasar wato a ƙasar Turkiya bayan kifar da khalifanci na musulunci in ka ji wani abin da aka yi ba za ka yi zaton cewar za a zo irin wannan yini namu ba da akwai musulmi a ƙasar Turkiya hatta musulmai da suke Andalus babu irin yaƙar su da bayi ba an hana su komai an maida su sai sun zama kafirai akwai waɗanda aka samu bayan shekaru talatin da faruwar wannan abin suna sallar su ta idi suna kaza suna azumi su ma kafiran suka yi ta mamaki amma har yau idan ka je za ka samu jikanin musulmai da suke Andalus wato Spain da wani yanki na Portugal a yanzu to addinin musulunci haka yake amma da a ce an jingina ne zuwa kokari na mutane da addinin babu shi amma da ke addini ne na Allah subhanahu wataala ko mutane ba su yi ba subhanahu wataala zai sanya albarka cikin kaɗan ɗin da cikin ‘yan kaɗan da suka tsayu a kansa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu saboda haka ya bayan Allah mu yi wa musuluncinmu da kuma addininmu da aƙidarmu kyakkyawar fahimta wato dole ne ya zamanto musulmi ya rayu irin rayuwar da Allah maɗaukakin sarki ce a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da duniya sannan abin da mutum zai iya a cikin wannan zaman namu dole ya aiwatar abin da ya gaza a kai Allah maɗaukakin sarki zai mai uzuri zan cike da kalma ta malam Jafar Allah maɗaukakin sarki gafarta mai ya ce duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ba shi mulki da jagoranci ya samu damar aiwatar da shari'a ta Allah maɗaukakin sarki kashi talatin bisa ɗari in yayi kashi ashirin da biyar sai Allah ya kama shi akan biyar nan in ya samu damar kashi hamsin yayi kashi arba'in ko ya ƙi yayi Allah maɗaukakin sarki sai ya kama shi akan wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah